من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذي حكم أو نعم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو sha Allah ubangiji yace da Allah ya ga dama laja'alhum ummatan wahidatan da Allah ya daya mai da mutane gaba daya su zama al'umma daya ala dinin wahidin kuma addini daya ko huwa al-islamu shine addinin musulunci a shine addinin musulunci da Allah ya ga dama da duk mutane gaba da su zama musulmai law arada Allah an yajma'a an-nasa kullu ala dinin wahidin wa huwa al-islamu la fa'ala da Allah ya ga dama ya haɗa mutane gaba ɗaya su koma kan addini ɗaya kuma addinin musulunci to Allah da sai ya yi walakin na lam yasha amma Allah bai nufi haka ba dama ya riga ya nufi kamar da ya fara da fariqu bil jannati wa fariqu fis sayri walakin yursilu man yasha fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa sai ya sace a cikin addini wa zalimuna sauran azzalumai kafirai malahum min waliyin ba su da majibincin lamari mai ta wanda zai jibinci lamarin su ya shiryar da su wala nasirin ba su da wani mai taimako wanda zai taimake su ya hana su shiga azabar Allah ta ayyu bayin al-huzuza Allah ya ga dama yana so ya rarraba mana kashin ya rarraba rabon labudda min sayyidin wa shaqiyyin dole ya samu mutumin kirki dan arziki mutumin aljanna dole ya samu mutumin wuta mutumin banza faman amana fa huwa min ahli sa'adati wanda yayi imani Allah da ma ya rubuta shi cikin mutanen arziki kenan wa man lam yu'min wanda bai yadda Allah bai yadda addini ba huwa min ahli shaqawati cikin daga cikin mutanen mutanen marasa rabo wa kullum ma yasaru lima kulika lahu kowa an sauwaƙe masa abin da aka halice shi domin sa idan Allah ya halici mutum don ya samu rahama to sai Allah ya sauwaƙe masa hanyoyin samun rahama idan an halici mutum saboda azaba nan kuma zai Allah ya tazawwake wasu hanyoyin shiga azaba ne fa man arada Allah bi sa'adata wanda Allah yake nufin arziki da shi na duniya da lahira yassara lahu al-imana sai Allah ya tsare masa ya tazawwake masa imani al-iman billahi ya yadda Allah wa wa wa amal al-khair kuma ya yadda aikin alheri wa man arada bihi ghayra zalika wanda kuma Allah yake nufin sa da wani abu ba wannan ba yassara lahu al-kufra shi kuma sai ya tazawwake masa hanyoyin kafirci shi kuma kafircin zai bi والفسوق ده فاسقا شو اللي فيانا ده صابون نعم
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا من دونه أولياء shin kafirai sun rike wayannan gumaka suka bar Allah al-asnama gumaka suke bautawa gumaka wallahu huwal waliyyu al-hali kuma Allah shine mai taimako shine mai mai jibintan lamari huwa nasir lil mu'minin shine mai taimakawa mu'minai wa huwa yuhyil mauta kuma Allah shine mai raye matattu wayannan gumaka su mata da su za a yi zuba mutuwa za su yi tace su ga wanda yayi wanda yake tayarwa a biki mana وهو شيء الله قدير مشككين يكون على كل شيء بتقومي يا بنون الأصنام سنا بوتا وما ولكن الأصنام لا تنفع ولا تدر وما قمت بايدا أنفاني بايدا بايدا شتروا وليست بأنصارك وباسا تيمكا قوة innamal waliyyu majmi'in lamari an-nasir mai taimako lil mu'mina ga mu'minai huwa Allah tabaraka ta'ala shine Allah shine mai taimako da ya kamata dukkan halitta ta gane Allah shine mai taimako ta bi Allah na وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب آه وما اختلفتم فيه من شيء abinda kuke sabani ko mumine tare da kafirai mana ma al-kufari sabayin da kuke tsakanin ku da wanda ba kai da addini ba min shay'in ko ya sabayin na ku yake min addini wa gairihi sabayin da abin da ya shafi addini ko sabayin da wanda ba na addini ba na mu'amala duka dai fa hukum hu mardudun ila Allah hukuncin za mai da shi zuwa ga Allah ne tabaraka ta'ala yawmal qiyamah ranar tashin kiyama shi zai hukunci akan wannan yafsilu bainakum Allah shine mai raba hukunci tsakaninku kullum ka gaya wa mutane ya rasulullahi zalikum kaje musu wannan ubangijin Allahu Allah nan rabbi shine ubangiji na alaihi tawakkaltu a gare shi kadai nake dogaro bana dogaro da kowa sai Allah wa ilaihi zuwa ga Allah shi kadai unibu nake komawa na mai da lamari na gaba ɗaya zuwa ga Allah arji'u na mai da komai dina zuwa ga Allah kuma haka ke zan dukkan musulmi ya zama ya mai da lamarin sa gaba ɗaya zuwa ga Allah in ka mai da lamarin ka gaba ɗaya zuwa ga Allah Allah kuma zai jibinci lamarin ka gaba ɗaya
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاجر السماوات الله نشين يقع جسم مي شيء أهل الشيس والأرض شيء يقع جسم أهل الشيطة يقع جسم مي إنم ba wanda ya san akwai wani abu da ake ce masa sama sai da Allah ya yi shi ba wanda ya ji ya san wani abu akwai wani abu da ake ce masa kasa sai da Allah ya yi ta ja'ala lakum min anfusikum azwajan sannan ku mutane kuma sai Allah ya sanya muku mata a cikin ku ai ku khalaqa hawwa min dilai adama Allah ya halice hawwa daga abargarin annabi adam ma'ana sai Allah ya halici mata daga jikin maza to saboda me saboda hayayyafa ko ba wai ya gagari Allah bane ya iya halici kowa shi kadai yana da wannan damar a wata hikima ce ta Allah ya sa aka mai da mutane wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wa min al-an'ami azwajan su ma dabbobin ku haka Allah ya yi su su ma akwai maza da mata su da suke hayayyafa kowanne ne na farko kan guda ɗaya ne ko guda biyu ne da namiji da matar kamar yadda annabi Adam da Hawwa su suka fara mutane to haka kuma dabbobin ma zukura wai na san su ma Allah ya yi su akwai maza a cikin su akwai mata yazra'ukum Allah yana halittan ku fihi a cikin wannan tsari ma'ana fi zalika aljali a cikin sanya maza da mata din to sai Allah ya riga ya kaddara wannan zai haifi wannan wannan zai haifi wannan wannan zai haifi wannan ya yafsuru yukaffirukum bi thawbihi bi tawaludi Allah yana yawaita ku a dalilin haifatayya saboda me saboda wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan to da haka aka samu mutane suka yi yawa laysa kamithlihi shay'un amma shi Allah ba abin da yake kama da shi kar kai tunani ko a ranka ko a zuciyarka ko a tunaninka ko a wani abu ka ɗauka akwai wani abu wanda za a ce da Allah zai bayyana irin kaza yake babu shi Allah baya kama da komai ko baya kama da kowa saboda komai Allah ya kore wa kansa dukkan wata sifa wanda ba ta ba laysa kamithlihi shay'un ma'ana laysa mithlahu shay'un wani abu bai kama da Allah ba wa huwa shi Allah as-sami'u shine mai ji abinda ake fada albasiru Allah shine mai ganin abin da ake aikatawa Allahu ladzi yaf'alu hadha Allah da yake aikata wanda ya aikata wannan ko yake aikatawa laysa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kama da Allah al-arabu idza aradat aradat tashbiha ta'ti bil kafi aw bi mithli larabawa yawanci da za su kawo kamantawa suka kawo kafi kamar nan da aka ce laysa kamithlihi to kaga wannan kafin ai ba ta da ma'ana ma'ana dai sabi sula wuce ne komai bai kama da Allah ba kawai amma in ka je laisa ka mislihi in ka fassara hadda wannan kafin ka sace ciki to wani abu ba zai kama da kaman Allah ba ko abin da yake kaman Allah kenan a babu ba abin da yake kama ba Allah ba shi da kama ma ba shi da wani abu wanda za a kamanta shi balle a ce wanda ake kamanta shi shine za ba za a kamanta shi da wani abu ba a kafin saboda kafin za'idi ne in ji mutanen nahawu sila ne in ji mutanen balaga na laysa kamar zai shehun to sukan kawo kafi kamar nan laysa kamar silihi yasa Allah ma sai ya tafi da tsarin larabawa sai ya faɗi kamar silihi ne aw bi misli ko kuma sukan kawo kamar can wa in amanu bi misli ma amantum bi bagadin kadau idan suka yi imani kamar yadda kawai imani kaga mislin ba ta da amfani eh ba ta da ma'ana ba wai in suka yi imani da kwatankwacin abin da kuka yi imani a babu kwatankwaci ai su yi imani da abin da musulmai suka yi imani kawai to shi ne za a rarar da akidar tashbihi da jima'u kuma idan kuma larabawa suna so su karfafa kamanta abu to sai su kawo kafin da kuma da kuma misalin su hada shi tajma'u kuma sai su hada su misluhu tashbihun فهو تشبيه مثل إن تشبيه ne فهو ما تشبيه ne ma'ana duka dai saboda a ƙarfafa kamanci ya za ka ce laisa ka mislihi fa jama'a huma sai Allah ya hada su laisa ka mislihi shay'un aw yaquluna ko kuma su ce alqafu za'idatun aw mislu za'idatun fa laisa ka huwa shay'un kawai a wasu ka suka ce wasu suka ce kafin ne za'idi laisa mislahu shay'un wasu ka suka ce mislu inna za'idi laysa ka huwa shay'un ala kulli halin dai ma'ana da yana nuna maka cewa wayannan harufan da kafin da mislun su za su iya zama za'idai ana nufin Allah baya kama da komai wa samiu shine mai ji albasiru mai gani Allah tabaraka da ala ja'ala al-azwaja wa tawaluda Allah ya sanya auratayya da kuma haifatayya bi sababil azwaji saboda dalilin auren ya kai aure sai a haihu sababan likasratin nasu ya zama shine dalilin yawaita mutane idan aka yi aure za a haihu idan aka haihu ta mutane za su yi yawa mutane da su biyu ne kawai suka haɗu suka yi aure su amma ya ɗauki wani lokaci sai kaga sun yi yawa gidan ya shiga ya sun shiga ya hana dawo ma kan jikoki da tabakunni da sauran wali haza saboda haka ya ƙuri rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa tazawwadul waluda waluda fa inni muqasirun bikum anbiya ko umama yawmal qiyamati a manzala salama ya ce in za ku yi aure ka auri matar da kake so kuma ka auri mai haihuwa saboda zan yawaita an zan yawaita al'umma da ku mana zan nuna annabawa na fi yawan al'umma la ta tin kiyama tazawwaju fa inna khayra hadhihi ummati alladhi huwa al-mustafa sallallahu alaihi wasallam aktharu misal eh ku yi aure mafificin wannan al'umma ba wanda ta annabinta sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fi kowa alheri duniya da lahira har annabawa ma ya fi su amma kuma gashi yana da mata da yawa ma yayi aure da yawa saboda haka aure sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa an nikahu sunnati wa man rajiba sunnati fa laysa minni aure sunna ta ce duk wanda yake baya sun wannan awa sunnatawa to ba nawa bane
له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم له مقاليد السماوات مكلن سما والأرض مكلن قصدكنا الله ne sama ba wanda zai bude ta sai Allah sai kuma wanda Allah ya yi wa izini aka kasai su ma suna da makullansu su ma suna hannun Allah mafatihu kaza'inihima taskokin da Allah ya zuba a ƙasa da taskokin da Allah ya zuba a sama ba wanda ya san inda suke sai Allah kuma Allah ne yake bada dama a bude min almadar ruwan sama ne wanda ba ta zire-zire ne wa gairihima da wani su duk abin da yake sama baya saukowa sai da izinin Allah sai kuma da ikon Allah haka duk abin da yake ƙasa ba zai tsira ba sai da izinin Allah sai da ikon Allah ya sudur rizqa liman yasha'u haka kuma duk inda arziki yake a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu rizqa fi khabayal ardi ku nemi arziki a ƙarƙashin ƙasa ma'ana arzikin duniya gaba ɗaya yana ƙarƙashin ƙasa saboda haka za ka ga zinari yana ƙasa yana ƙarƙashin ƙasa azurfa tana ƙarƙashin ƙarƙashin ƙasa ga shi nan sauran ma'adinai wanda ake da su nan gulagulai da waye da kuza da menene da da man fetur da waye duka suna ƙasa saboda dama Allah ya riga ya zuba arzikin ƙasa a cikin ƙasar ya sulur rizqa liman yasha'u Allah yana timfida arziki ga wanda ya ga dama imtihanan saboda ba wai Allah ya fi son sa bane a saboda Allah ya jarraba shi ko ya ci jarraba ko ya fadi wani sai a bashi arziki mai yawa wanda ya wuce na mutane wani ba har arzikin sa ma ya wuce hankalin mutane ma to haka Allah yake yi a yana yi ba wai ya fi son wannan mutumin bane a ba bangaren samun kuɗi ko bangaren mulki ko bangaren ilimi ba nan soyayyar Allah take ba a soyayyar Allah inda take wajen tsakanin mutumin da Allah yadda mutumin yake da Allah a nan soyayyar take in ka samu kusanci da Allah fiye da mutane ka fi su ko ka fi su dukiya a duniya ko kuma ka kasa su ko ka fi su mulki a duniya ko ka kasa su ko ka fi su ilimi a duniya ko ka kasa su duk dai in tsakanin ka da Allah ka fi mutane kusa da Allah to kana tare da Allah in kuma mutum baya tare da Allah to nan ko waɗannan waɗannan abubuwa duk yana da su ba za su kasanta shi ga Allah ba wa yaqdiru Allah ya kan rike arziki yudayyihu ya kuntata shi liman ya dawo ga wani kuma wani kuma sai a hana shi arziki ya zama bayi da komai rayuwar ma da kire yake rayuwa shi ma dai ibtila'an Allah yana yi saboda ya jarraba ya gaji kuma hakurinsa da kuma yadda zai bi Allah idan Allah ya baka dukiya yana so ya ga kake sarrafa dukiyar idan Allah ya haɗa ka mutum da talauci Allah yana so ya ga yaya za ka bi wa Allah biyayya wannan shine abin da ake bukata innahu shi Allah alimun masani ne bi kulli shay'in ya san komai ya san komai inda ya dace yasa yake ajiye shi inda ya dace tabaraka ta'ala
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع لكم من الدين ألا يرجع شرعا تامنا الدين idan Allah yana magana da mutane sai ce na ya shar'anta muku to mu ko in muka dawo tsakanin mu Allah ya shar'anta mana tunda addini akan mu ne Allah ya shar'anta muku min addini addini ma wasa bihi nuhan abinda Allah ya yi wa annabi nuhu wasiya da shi na riko da addinin Allah da shari'ar Allah shine abinda Allah ya yi wa dukkan annabawa domin annabi nuhu shine farkon annabawa mursalai shine farkon mursali wanda aka ce masa ya je ya kira wani ya zo shi ma ya bi to saboda haka idan aka yi fara daga annabi nuhu an fara daga farkon annabawa kenan to abinda aka aiko annabi nuha a kansa shine aka aiko annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko awwalul anbiya'i shine farkon annabawa menene aka aiko masa shine a shari'ata shari'a ne Allah ya ya dora masa ya shar'anta masa a shari'ata nuhun awwalu man ata bi shari'ati annabi nuhu shine farko wanda ya fara zuwa da shari'a inna Allah bayyana lana ma bayyana lil anbiya'i qablana nuhan Allah ya bayyana mana abin da ya bayyana wa annabawan da suka gabace annabinmu. Allah ya bayyana mana yadda annabawa kowane annabi ya zo da shari'a yaya shari'a take har ya zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Nuhan ya kawo annabi Nuhu shine farko sannan sai shi wallazi auhayna ilayka daga Nuhu zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabawan da suke tsakanin gaba ɗaya abin da aka aiko su zuwa gare shi abu ɗaya ne. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wasaina bihi Ibrahima abinda muka yi wa annabi nuhu wasiya shine muka yi maka muka yi maka wahayi shine muka yi maka wahayi abinda muka yi wa annabi ibrahim wasiya al-khalila badadin Allah na wa Musa da annabi Musa wa Isa an aqimu dina nace ku dai ku dai da addini ku dai da ku tsaya daidai akan addini wala tatafarraqu fihi kar ku rarraba a cikin addini hadha huwa al-mashru'u al-musa bihi wannan shine abin da Allah ya shar'anta kuma yayi wasiya da shi wal muha ila Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine abin da aka yi wahayi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa tauhid shine kada ta Allah amara Allah tabaraka wa ta'ala bi iqamati dini Allah ya yi umarni a tsaye da addini wa iqamati dini bit tauhid wa adam tafarru'i ko kuma wa iqamati dini Allah ya yi umarni a tsaye da addini da kaɗe ta Allah kuma kar a rarraba kar a samu rabuwa tsakanin mutane ada mu tafarruqi laysa fil furu'i to wannan rarraba da ake nufi ba wai rarraba ta ta furu'u ma ma'ana ta rasta ba a ta asali aka hana kada asali ya rarraba menene asali kada aqida ta bashi aqida ita ce asali inda aqida ba ta bashi ba ma'ana wannan ya yarda Allah ɗaya ne wancan ma ya yarda Allah ɗaya ne wancan ma ya yarda Allah ɗaya ne kowa ya yarda annabi Muhammad annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam kowa ya yarda annabawa duka kowa ya yarda Qur'ani littafin Allah ne na shari'a kowa ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin shari'ar da Allah ya aiko shi da ita akwai akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai haji bayan tauhidi ne to wayannan mutum ya yarda da su to wannan babu rarrabuwa a cikin wayannan yawa saboda an samu asalin ya daidaita to wannan ba irin wannan rarraban aka ake ake nufi ba a wannan sunan safuru'u ne misali zaka samu wani abu a ce maka farilla ne a wata masaba wata masaba kuma in ka ji ka sai ce maka mustahabbi ne wannan ya ce maka dole sai kai wannan kuma ya ce maka in kana so kai to wannan kaga ba rarraba na asali bane amma ba su rabu ba ba samu rarraba zakat a wajen tauhidi ba duk sun yarda Allah ɗaya ne duk sun yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawa da komai da komai dai har hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda to wannan shine ake ce masa al takhaluful furu'i ma'ana sabani a cikin rassa sabani a cikin rassa ba sa kawo matsala sabani a tauhidi ne ke kawo matsala me sabani a tauhidi mutum ya wannan yace shi ya yarda da Allah ya yarda duk abinda komai da komai Allah ne yi kuma shi yake yi kamar yadda Allah ya faɗa har aikin mutane ma Allah ne ya halice shi wallahi khalaqa kuma ma ta'malun haka Allah yake Allah ne ya halice ku da abin da kuke aikatawa to wani kuma ya ce shi musulmi ne amma ya ce shi bai yarda Allah ne yake halittan aikin mutum ba to kaga wannan ayan samu matsala an samu sabani a tushe a asali saboda haka tauhidi ya samu tauhidi ya samu matsala sai wannan rabawar ita ce Allah ya hana a tafarruqu fil furu'i laysa bi mazmumin rabuwa a cikin rassa ba abin zargi bane ikhlafu ummati rahmatun manzo sallama yana cewa sabanin al'umma rahama ne ma'ana idan al'umma malamai suka wannan yace kaza wannan yace kaza ka kowa ya samu hujja abin da zai rike to wannan rahama ne li'annahu man qallada aliman laqi Allah saliman duk wanda ya koyi yake kwaikwayon wani malami malami mai tsoron Allah a shari'ar musulunci kuma ka samu kana bin maganarsa kana tafiya akan akan tafiyarsa to za ka gamu da Allah lafiya wannan babu matsala walakin tafarruqa fil aqaid huwa al-mazmum amma rarrabuwa a cikin aqida shine abin zargi sai sa wadannan da ake ce musu arul bidai to za a samu su aqida ce ta bashi eh aqidar mutanen ne ta bashi wasu a cikin su sun ce Allah ya halicci mutum mutum shi kuma ya ce ki halittan ayyukansa to irin wayannan suna nan dan al-aqida ta sahiha ta wahida tun domin aqida kikkiawa ingantacciya guda ɗaya ce nominu billahi tuminu billahi la tushriku bihi shay'an kai imani da Allah karka hada wa Allah komai shine imani la sharika lahu wa la zawjata wa la walada Allah ba shi da abokin tarayya ba shi da mata ba shi da da wa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa wani hadisi iftarakatul yahudu ala ihda wa isna ihda wa isna ala ihda wa sab'ina firqa وتفرقت النصارى نصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة كما يدى حديث يزو إذا افترقت اليهود على 71 فرقة يهودا وفرقوا كان كشي ما نادى سنة كان أجيدا ديا سيدة النبا سيدة النبي موسى سيدة للتاكي صدقومي bayan annabinsu ya tafi sai aka samu suka yi ta saɓani suka yi ta saɓani suka suka riba addini ya zama kashi saba'in da ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nasara lokacin da Annabi Isa ya zo duk suna kan addini ɗaya suna kan aqida ɗaya suna komai din su daya annabi su daya littafin su injila komai sun yadda bayan annabi isa sai suka yi tarar rabuwa suka sai da suka kasu kashi saba'in da biyu ya ce gashi yanzu kuma manzala ya ce gashi yanzu kuma yana kan da shi da safansa suna kan addini guda ɗaya aƙida ɗaya ya ce amma kafin a ce duniya ta ƙare sai addinin musulunci nan ya kasu kashi saba'in da uku ya ce amma dukkan su ko duk sauran a cikin kashi saba'in da uku dinnan kashi ɗaya ne kawai mai tsira lafiya sauran saba'in da biyu sai sun nan ne wuta ko da za a wanke su bar wutan da sai sun shiga wasu kawai sun tafi sun tafi kenan saboda aƙida ta bashi illa wahidatun ma ana alaihi wa ashabi yace aqida ɗayar wanda mai tsira din ita ce wanda annabi yake kanta da shi da sabbansa kabura ala mushrikin ma tad'uhum ilayhi abinda kuke kiran kafirai zuwa gare shi yayi musu girma ba za su iya ba min tauhidi shine kadai ta Allah shine abinda kafiri ba zai iya ba ashe Allah shi shi kadai ta shi ga gare shi Allah ya tabi ilayhi man yasha'u sai da ma shi kare ta Allah Allah ne yake zaben mutumin in Allah ya zabi mutum sai ya sace cikin tauhidi tauhidi da imani Allah yana zaben man ya dawo wanda ya ga dama ila tauhidi ya tura shi zuwa ga ta Allah wani ba abin da ya masa sauki kamar cewa Allah ɗaya ne shi ya fi masa sauki saboda Allah ya jawo shi wani kuma wannan shi yake masa wahala a ce masa Allah ɗaya nan ba zai iya ba to shi ko saboda ba ja shi ba wai hadi ilaihi man yunib Allah yana shiryar da wanda wanda ya dawo zuwa gare shi yaqbalu ala ta'atihi wanda ya fuskanci bin Allah Allah yana yana shiryar da shi Allah tabaraka ta'ala jala tariqa ilayhi tariqataini tariqatal ittiba'i wa tariqatal jazmi wa tariqatas suluki at-tawbatu at-tawbatu wal inabatu ila Allah tabaraka ta'ala Allah ya sanya hanya ta saduwa da Allah hanya biyu ce akwai hanya ta zabi wato Allah ya zabi mutum kamar annabawa kenan kaga su ai ba su ne suka je suka nemi suka yi ta kokari a suka zama annabawa a Allah ne ya ga dama ya raga su ya mai da su haka to wannan ita ce hanyar itiba'u ita ce jazbu mana jawowa Allah ya ja bawansa ya mai da shi yadda ya ga dama to wannan hanya ɗaya kenan wannan rigatu suluki ɗaya kuma hanyar ita ce hanyar shari'a ita kuma at-taubatu mutum ya yawaita tuba ya yi ta bin Allah wal inabatu ila Allah tabaraka ta'ala ya ta yawaita komawa zuwa ga Allah yayi ta ayyuka masu kyau na filfili ne farillai ne abubuwan duk da aka ce na alheri yana yi yana yi yana yi yana yi wannan yin sai ya dace da Allah ya ya kaddara masa zai zabe shi shikenan sai a hada da aikin sa sai ya samu zabi to wannan sune hanyoyi amma ahlul ittibai wal jazbi fa habbahum Allah bi mashi'atihi fa akhadha bi qulubihim wa wasalahum ila hadratihi min ghairi takallufin minhu mutane da Allah ya zaba irin wancan zaɓe zaɓe na jawowa kawai to wannan dama Allah ya ya so su ne a cikin mashi'arsa a cikin ganin damansa da ƙudurarsa da iradarsa ya riga ya nufe su so din nan yana son su ne saboda haka ya ja su sai ya jawo ya kamo zukatan su sai ya tsada su zuwa gare shi shi Allah wannan ba tare da sun sha wahala ba kamar annabawa wani aiki suka yi babu ba wani aiki suka yi ba Allah ya mai da su annabawa haka siddiƙai haka shahidai da salihai da sauransu a waɗannan zaɓi ne daga Allah bal qara lahum masafata bil ma'unati la bil ma'unati a Allah ya yanke musu tafiyar da ake shan wahala har aje a samu kusanci da Allah to su taimako ne kawai Allah ya taimake su ya daga su ya sa ba aiki bane ma'una wahaltuwa ba sai mutum ya wahala ya wahala ya wahala Allah zai jaci هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى ما وصل إليه بالمعونة لا بالمعونة مازال صلى الله عليه وسلم وانا الأمة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من ظل كما صلى الله عليه وسلم ta sadu zuwa ga tashi annabi ka sallallahu alaihi da kansa ya sadu zuwa ga abin da ya sadu zuwa gare shi da taimako na Allah Allah ne ya so ya mai da shi annabi fiye annabawa ba wai aiki bane la bil ma'unati ba wai wani shan wahala bane a babu shan wahala zabi ne daga Allah Ibrahimu ka ka badal ma'unata annabi Ibrahim kafin Allah ya zabe shi yayi gogayya da abubuwa sosai na wahala a cikin su akwai inda yake cewa inni zahibun ila rabbi sai hadidi yace zan tafi ne wajen ubangiji na ma saboda ya tire ni ma'ana dai ya gamu da abubuwa da dama kafin ya kai zuwa ga matsayin da Allah ya dama matsayinsa ne amma dai aka ce to abi dai ya dai bi wannan hanyar ya kai ga matsayin Musa ka bada mashakata nai Musa yayi gogayya da wahala ya haɗu da wahalhalu shi kan tun haihuwa sama a cikin wahala yake har ya girma har ya rasu ma tunda shi nai Musa bai taɓa samun hutu ba a rayuwarsa ta duniya tunda lokacin da aka haife shi ma cikin wahalhalu da ana ana haifansa ma aka jefa shi a ruwa da aka fito da shi ma aka kawo shi rayuwar da ya gidan Fir'auna gaba da rayuwar tsangwama ne to da ya tashi ya girma nan ma dai wahalhalu ya ta haɗuwa da su ya je ya zama mai kiwo ya dawo daga baya da aka ba shi annabtar ma da ya zo ya ta gwagwarmaya da fir'auna bayan fir'auna ya rasu yanzu ka za a je a huta Allah ya ce musu yanzu su bar kasar Misr ba nan za su zauna ba su koma kasar Sham ma'ana Syria to da za su koma kasar Syria Allah ya gaya annabi Musa ya gaya wa mutane a je a shiga gari a lokacin ana gayawa Dimishkadin nan sunan garin a lokacin Ariha su je su shiga wannan garin a cikin sauƙi ya sama aka sa masa garin ariha ma'ana wurin sauƙi to shi da suka je su kwan sai kafin su shiga garin an yi sansani za a gobe za a shiga garin to sai annabi Musa ya ce musu to Allah ya ce dukkan mu muna zuwa nan sai gobe mu shiga gari su kuma sai suka ki suka tura wasu su je su duba musu ya mutanen gari suke sau da suka tura wasu mutane da mutane suka je suka yi suka samu wadancan gatti-gatti ne suka suka je kai a wajen nan kowane mutum ɗaya a cikinsu ya kai mutanen mu ba iyaka saboda haka wannan ba za mu iyaka in mun ce za su gama da mu sai suka ce ba za su shiga garin ba sai yawa annabi Musa ya ce Allah ya ce ku shiga garin suka ce ba za su shiga ba ba za ku shiga ba suka ce sai dai kai da Allah naka ku je ku yi yaƙi in ku yaƙe su mun mu shiga izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun da kai da ubangijin naka ku je ku yi yaƙi mu muna nan idan aka gama yaƙin sai ka gaya mana sai mu je mu shiga mu ba za mu shiga inda za mu je a halaka mu ba sai sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi yaƙin Badar za a yi yaƙin Badar sai sa fa suke ce masa ya Rasulullahi mu ba za mu gaya maka abin da mutanen Annabi Musa suka gaya Annabi Musa ba sun ce Annabi Musa da shi da Allah sa su je su yi yaƙi in an gama yaƙi Annabi Musa zai same su inda suke gaya musu sai su shiga gari su yaƙi ne ba za su yi ba suka ce to mu kuma abinda za mu ce maka ya rasulallahi mu tafi da mu da kai da ubangijin mu je mu yaƙi kafirai mu kai addini inna inna ma'akum qatiluna izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum ma'akum qatilun mu je mu yaƙi da mu da da kai da taimakon Allah gaba ɗaya mu je mu yaƙin kafirai to shine annabi Musa ya ta wahala daga ƙarshe sun shiga garin suka ƙi shiga garin Allah ya ce to shikenan yanzu tunda sun ƙi su shiga garin ba su ba za mu shiga garin ba sai aka sa musu dimuwa ta shekara arba'in arba'in a sanatan yaqihuna fil ardi shekara arba'in ba su samu hanyar da za su shiga garin ba har annabi Musa kuma yana cikin su ba sai in sai su wuni tafiya sai an wuni tafiya an wuni tafiya saura a shiga gari to sai aka dare yayi sai ce to ai zango ana nan a kwana ana kwana in gari ya waye sai suka inda suka tashi sai suke sun koma baya sai da aka shekara arba'in suna gogon mai da wannan to a lokacin da aka yi ta kawo musu abinci daga daga aljanna to haka ce suka zauna amma har da haka su ma suka ce wannan abincin ma ba sa su aka ce to ai yanzu ga wasu suka ce su noma suke so a nai muka ce suka kasa ko ita noman ku to shi kenan suka fara noman suka yi ta yi to haka dai annabi Musa a cikin wannan dimuwar ya rasu eh a cikin dimuwar ya rasu shekara 40 din kafin ta shiga irin su annabi Musa annabi Haruna duk sun girma su shekarun sun kai a rasu duk sai suka rasu a ciki sauran wanda banda yara wanda ba su shekara 20 20 ba su kare suka rage sai sa annabi Yusha a lokacin yaro ne bai fi shekara 20 ba to shi yasa daga bayan annabi Musa ya rasu da shi da annabi Haruna amma su sun roƙi Allah su samu dai su fita wannan cikin wannan ɗimuwar in ma za su rasu kowa in zai rasu a cikin su a kai shi can kusa da inda Allah ya ce aje ko kuma cikin gari to sai duka sai da kowa ya ya isa cikin gari sannan ya rasu kaburwa su can to kaga nan Musa ya yi ya ta gogormaya ya ta wahala wannan ma ja Musa li miqatina hadha bana ma sama 40 yawman hadha kullu bil ma'unati annabi Musa da yazo zai gana da Allah kuma wannan zuwa na ganawa da Allah ma Allah ya ce sai da ya ce masa wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atamamnaha bi ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 layla Allah ya ce masa yayi azumin kwana 30 yayi azumin kwana 30 kafin kwana 30 sai ya ji bakin sa yayi wari da yawa sai ce kai bai kamata ya zaro da ya sadu da Allah yana warin baki ba sai yayi aswaki ma'ana yi brush da yayi aswaki sai bakin ya daina wari sai Allah shi ai warin bakin ya san nake so ina son ka zo da warin bakin naka to yanzu ba za ka zo ba sai ka ƙara kwana goma to sai da ya ƙara kwana goma sai da ya kwana arba'in yana azumi to sannan ya je ya gana da Allah to ce za azumin Yahudawa ya koma ya zama kwana arba'in suke yi daga ƙarshe kenan to kaga wannan duk annabi Musa ya shafi gwarmaya sai an yi azumi sai an sha wahala kafin a je a gana da Allah kaga wannan bikilafi yayi sabanin annabi mu sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ce masa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa Allah ya ce sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya dauki bawan sa shi da kansa ya dauki bawan eh annabi manzo sallallahu alaihi wasallama yana cikin daki kawai da dare sai jibril ya zo ya sha jibril ka kawo wahayi ya sha ba wahayi na kawo ba yau an ce mu je shikenan Allah an ce mu je eh to shikenan bismillah manzo sallallahu alaihi wasallama yana fita sai ya ga dabba yace wannan dabba daga cikin aljanna na dauko ta an ce min in je in dauko maka dabba da zaka rafi da ita aka dauko burada aka kawo manzo Allah sallama yazo ya hau aka tafi aka yi duk tafiyar har aka gama babu wata wahala saboda me saboda shi na ma'una ne ba na ma'una bane shi na taimako ne ba na wahala bane haka manzo Allah sallama aka yi masa wannan tafiya a cikin taimakon Allah la bi ma'unatil abdi babu wahala irin ta bawa wal amati ko kuma wahala irin ta koyan gama na babu wahala dai wanda mutum zai sha kafin ya samu wani abu annai bai sha wahala komai ba to haka Allah ya so haka ya zabe ki haka yi shi duk abin da zai ba shi haka zai ba shi kyauta yake ba shi sanurihim ayatina fil afaq fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haqq al-iradu min Allah la yamuna al abdi amma da Allah yake zai nuna maka ayoyinsa ka gansu sama ka gansu ƙasa ka gansu a cikin komai har ka dawo ka binciki jikinka ma ka gane to wannan fa ba wai kokarin ka bane a Allah ne in ya ga dama sai ya sa maka yanda za ka yi duba ayoyin Allah har ka gane lamin ma'auratul abdi ba wai kokarin bawa bane yake sa har yayi ta wannan tunani har ya gane ya girman Allah a Allah ne zai cusa maka sai sa maka zuciyarka ya kamata kai tunani a cikin abubuwan da Allah ya yi shikenan hankali hankali har ka gane menene girman Allah wa hadhihi tariqatul ittiba'i wannan ita ce hanya ta zabi Allah ya zabi mutum kenan ya bashi dama to wannan ya dauko daga annabawa har zuwa duka sauran bayin Allah fa saliku yahdihi ila alhaqi wa man habbahu wa tabawa jazahu wa salahu ila almurad bidun takalluf shi wanda yake kokari yana ibada Allah yana tire da shi zuwa ga gane gaskiya wanda Allah ya so shi ya zabe shi kamar su annabawa irin annabawa ma irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Allah jansa yake yi sai ya ja shi sai ya sadar da shi zuwa ga abin da ake muradi ba wai sai ya wahala ba ko ma kismani wayannan saboda haka kashe musu kashi biyu salikun wa majzubun wannan ana cewa mai kokari mai aiki shine saliku majzubu wanda aka ja shi aka cin aka kai shi inda ake bukata mana Allah ne da kansa ya ja mutum to waɗannan su mutum biyu ne wa saliku ma lam yajid jazban fa huwa mahjubun shi mai kokarin ibada idan bai samu jawowa daga Allah ba to zai zama wani abu abubuwa mamakin Allah za su zama fakakku ne a gare shi ba zai gane su ba walau abada ibada ta saka laini ko da kuma ibadar mutane da aljanu gaba ɗaya yake yi in Allah bai ja shi ba zai iya ganewa ba wa alima ilman awwal na wal akhirah ko da ya san ilimin mutanen farko da mutanen ƙarshe duka to in dai Allah bai ja shi ba to ba zai iya gane ba zai ba zai iya gane abinda ake Allah yake muradi ba hafiz al-mazahiba ko da ya ya haddace dukkan masabobin shari'a masabobin malamai na shari'a duk ya haddace su to duka dai ba anan take ba a Allah dai ya yarda ya ja in Allah ya yarda ya ja ka to sai ka kai mahajubun min ahli zahiri laysa lahu fil wilayati shay'un wanda ake ce masa wanda aka ya samu hijabi ma na tsararre a a cikin mutanen zahiri shine wanda ba shi da komai a cikin walittaka wal majzubu la budda lahu min suluki shi ko majzubi wanda aka ja shi shi yanayi ne akwai yanayin da Allah zai nuna maka girman Allah har ka manta komai amma dole ka ka dawo eh dole ka dawo ya zama duk abin da kake yi yanda ka san Allah ka dawo kuma ka san halittar Allah eh ai Allah bai yi mutum mala'ika bane sai sa yayi mutane akan hawa biyu ka yi ibada irin ta mala'iku saboda ka hau matsayin mala'ika, ka yi ka dawo ka shiga yanayi irin na rayuwa na dabbobi saboda ka zama ka wakilci halittar Allah wannan wajen, da saboda ka dan adam dole sai ya samu biyun nan, ka kusanci Allah har ka manta da komai ma, wani lokacin sai ka gaba ka manta da komai, ka manta da kowa har kanka ma ka manta, ka dawo wajen Allah. To wani lokaci kuma dole a ce baka to dawo lokacin da ba wannan kake ba to me kake wa Allah me kake wa kanka me kake ta da wa kanka to shine suluki mai zubun gairu salikin inda fa bi nafsihi wala yanfa'u gairahu wanda yake aka ya zama cikin jazba kullum to shi wannan bai samu suluki ba bai dawo kan hanya ba to wannan sai dai ya amfani kansa amma ba zai amfani kowa ba wani mutum in ka ganci ba zai amfani mutane ba saboda yanayinsa za a gashi kamar mahaukaci mahaukaci kamar wani haka haka to wannan ba zai amfani kowa ba wannan sai dai ya amfani sai dai shi kadai zai san abin da yake da shi amma wani ba zai amfani da shi ba dalili ba yanda za ina da hankali in ganka baka da hankali in bika a to in na bika ni ma zan zama mahaukaci kenan sai na zai yadda in je in kuma mahaukaci a to saboda haka in baka da hankali sai ka zauna kai kare yawwa to shine qala shaykhul akbar wali ya ce la yuktada bil ladhi zala shari'atuhu an huwa law ja'a bil anba'an lillahi duk wanda aka ga baya tafiya kan shari'a daidai ba a bisa ko da kuma ya ce muku yana karɓar labar daga Allah kar yake ba mai karɓar labar daga Allah sai mai bin annabi labari yayi ya kare manzo Allah ya kawo shi saboda haka in ma labari kake so ka bibiye shi a cikin abin da annabi ya kawo maka yawa abinda manzo Allah sallama ya zo da shi nan to duk wanda yake son shiriya ya zama yana ciki abinda annabi yayi kana yi abinda annabi yake so kana so abinda annabi baya so kana saka shikenan ka zama cikakke bawan bawan Allah kuma ka kai ai koyi da kai amma in dai wai kai a ganinka ko a tunaninka a aka akwai wani abu wanda ba za ka yi ba ka ce ka wuce kaza ba za ka yi ba a to ka wuce annabin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kuma ya fi kowa ibada shi ibada sama ba ta kama da ibadar mutane ibada ta fita kowa ta fita mutane ta fita kowa haka yake shi abidi ne mai ibada haka Allah ne shi to kai in kana son Allah ka bi ibadar annabin mana in ka bi ibada ka zama mai ibada to kai ka koyi koyi annabinka lagar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ko iswatun hasanat liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera to saboda ka koy koyon annabi ake sallallahu alaihi wasallam wa in kana sahihan ma yati bihi min al-kabari min Allah la yuqtada bihi ko da duk labarin da mutum zai kawo ko min ingancin labari sai an ga shari'ar sa sannan a bi shi duk wanda kaga an masa biyayya a duniya dadin abu duk wanda ya zo duniya zai zo ne in dai jagora na da ilimi zai zo to in ya zo da ilimi daɗin abin ko masu fara karɓansa malamai ne su ne za su zo su binciki iliminsa da aikinsa da tauhidinsa da yadda yake tsakaninsa da Allah in suka ga yayi daidai su ne masu jama'a sai su gaya wa mutane su wane na gari ne na kirki ne saboda haka abici in an bici za a shirya to kaga shikenan an tabbatar mutumin kirki ne idan kuma mutumin ya zo malamai suka yi bincike suka gane abin nasa shirme ne kamar lokacin da wani ya bayyana a indiya wanda ake ce masa ahmad gulam ya zo ne da ya zo ya kawo wata aƙida mummuna ba ta shiya ya yi ta ɓata al'umma ya yi ta halaka al'umma ya ce wai wai ba annabi isa shi shine ma annabi isa babu imamul mahadi babu waye-waye haka dai duk hadisai yayi ta warwarewa kuma yana da ilimi mugun ilimi ne da shi domin da aka zauna aka ce to a zo a tattauna da shi ai kaluba ai ai mukabala da shi da aka zauna da shi malaman duniya gaba da suka ce wannan mutumin ka a rubuta masa kafiri ne amma maganan ja da shi a bari in kace zaka ja da shi to wanda ba sani ba za su ce ya fi ka gaskiya saboda yana da ilimi kuma ya iya hujja da tawili da magana to kawai da karshe sai suka rubuta wannan kowa ma ya rubu da shi mutumin banza ne to me yasa malamai ne sun gane ba ilimi abin yake ba a'a ya yake aiki da ilimin nasa ilimi ai karatu ne in ka karanta ka fahimta kana da ilimi wannan daban ne ya kake aiwatar da ilimin nan ilimin ka akwai shiriya akwai shiriya a bika in babu shiriya wa zai bika ba za a bi ba da saboda haka malamai su ne ma'aunin malami duk inda malami ya bayyana a duniya nemo malamai su suka san abin da ya sani yawa idan a cikin abubuwan da yake yi ko abubuwan da yake fada in suka ga akwai na kaushewa za su ce masu to malam ko ka canja ko mu barka shi ne kawai bayani ko ka canja tafiyar ka yadda kake sai mu bi ka ko kuma in ka ki kuma mu bayyana wa duniya ƙarya kake yi mu rabu da kai wannan shine ka'ida kai da ka samu malami ya yadda inna Allah ne to ko da ya yi wani abu ko kuma zai yi wani abu yake tunanin zai yi wani abu sai ya yi shawara da su ga abu kaza ya kuwa gane su sha abu kaza ba haka bane ga yadda yake shi kenan shi ma sai ya dawo kan nasu to wannan shine shine shari'a daga Allah to saboda haka fa huwa majzubun maslubun abtaru illa yaslub idan mutum ya ya zama majzubi ma'ana jazba kawai yana nan gashi nan gashi nan shi maganganunsa ba a ganewa abubuwan da yake yake aikatawa ba a ganewa ba mai bisa wannan ba saliki bane su ne majzubi ne amma ba saliki bane in ma zai amfana zai amfani kansa shi kadai ba a yadda ma kowa ya bi ki ba wa in salaka amma idan ya dawo ya gane yadda ya san ai shi tauhidi a cikin zuciya yake yadda da Allah a ranka ne tsakaninka da Allah ne yadda da Allah yadda da manzannin Allah da komai a zuciya yake sauran mutane kuma ya za ka yi musu shaidan kana kai din nan na Allah ne kai kai aiki a gansu a ganka kayi biyayya wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda haka ta kaishe duk wani malami ko wani waliyi ko wani jagora ko waye ne in ya zo a duniyan nan in ya bayyana a duba biyayyarsa ga annabi shi ne ma'auni in aka auna aka ga yana biyayya ga manzon sallallahu alaihi wasallam shikenan ayyada na Allah ne idan aka ga ya saba wa tafiyar annabi gariya yake a bar masa kayansa wai salaka fawar kamilu idan ya samu suluki ga shari'a ga sanin Allah ga komai to wannan shine cikakke wa sariqul majzubu kamilun wanda yake akan shari'a kuma majzubi ne to wannan shine cikakke majzubun salikun kamilun salikun ghairu majzubin zahiriyun majzubun ghairu salikin majzubun aftaru haka suke majzubi amma kuma yana da shari'a to wannan shine cikakke ga shari'a ga sanin Allah ma'ana ga kyakkyawan tauhidi ga kuma aikin shari'a wannan shine gaske shine kuma wanda ake koyi da shi wanda kuma yake shari'a kada ya iya amma shi in ka bincike shi ga ka zurfafa masa bincike tauhidi shi ma sai ta gargargar to wannan shi kuma ya zama zahiri saboda haka shi a bacci karatun da yake bayarwa a karba tunda karatun shari'a ne to amma fa karaje a zauna da shi a ci za a yi binciken tauhidi da ke domin shi ma zai iya faduwa shi ne zahiriyo mai zubin gairu salikin wanda kuma ya shiga wani yanayi ana ganshi ana ana ganin sa kamar gashi nan gashi nan dai ba hankali sosai ba ba natsuwa ba magana na tsatsiya ba aiki na tsatse a wannan kuma aftaru yankakke ne eh shi ba shi da amfani ba zai amfani kowa ba wal anbiya kullum majzubuna annabawa gaba ɗayan su Allah ya ja su zuwa gare shi akazahum Allah min dariqil itibai Allah ya dauke su ta hanyar zabe Allah ya zabe su ne ya mai da su annabawansa walakin kulluhum rabbahu alhaqu fi waqti fana'ihi yarji'uhu ila shari'atihi su annabawa ba wai wahala suke ta ba ba sai ka sun yi aiki ko sun yi wata ibada ko sun yi wani abu a mu ne dai da yake mu ba mu samu mun riski annabawan ba wanda suka yi zamani da annabawan ba mu gansu ba misali wanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai ne to sahabi na ruwa sai ya je ya zauna ya ja wani abu ya karanta kaza ya karanta kaza sannan ya samu ga annabi fa gaban sa shi kawai ganin annabin ai yayi ce shi kuma yana sallah da annabin kullum yana komai duk ibada tare suke da manzo Allah sallama ashi ya gama samu saboda haka shi baya buƙatar sai ya je yayi wani abu sannan ya samu to wanda bai samu annabin ba bai samu sahabi ba ashi yayi nisa yake ta kokari ya zan ki samu kusanci da Allah kowane sahabi in ka same shi ba za ka same shi yana yana zama yana magana wani ba sun wuce haka ko ba sahabin da yake ƙarya ba sahabi mai girman kai ba sahabi mai hasada ba sahabi mai kiyashi ba sahabi mai ganin kansa kaga duk wannan su Allah ya shafe mu saboda mai ga annabi a gaban su to saboda kaga su sun huta to mu kuma da muke so mu gyara zukatan mu kaga mu kuma sai mun yi wasu ayyuka mu kuma sai mu nemi me zamu yi bari in karanta qur'ani bari in yi nafil fili bari in yi tasbihi bari in yi istighfari bari in yi salati bari in yi hailala bari in yi kaza saboda me saboda kai ka samu zuciyar taka ta yi kyau amma su zuciyar su mai kyau ce saboda suna tayar da mai kyau din mai karba daga mai kyau Allah manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to shine su annabawa kowa daga cikin su Allah da kansa ya jibe shi tarbiyyantar da annabinsa lokacin da annabi yayi fana'i kamar lokacin da annabi Ibrahim aka tambayar sa baka da bukata ne Jibril yake tambayar sa za a tura shi wuta an hura wuta za a jefa shi ciki Jibril yake ce masa ah to Ibrahim baka da bukata ne sai wajen ka ban da ita ta ce ba wajen na bane wajen Allah in wajen Allah Allah Allah bai fika sanin yadda halin da kake ciki ba to kaga wannan shine har lokacin fana'i kenan a lokacin baya ganin komai za su jefa shi wuta amma shi ba wuta yake gani ba wuta halitta ce halitta in halitta ce kuma wuta to dan adam ya fita saboda haka annabi Ibrahim ya fi wuta ba za ta yi masa komai ba saboda a lokacin yana tare da ubangijinsa yana kallon ikon Allah wani iri ilimi Allah yake zai koyar da shi a cikin wannan an dauke shi za a jefa shi a wuta wutan nan mai halakarwa ne amma shi tunaninsa wani ilimi Allah yake sa ya koya mini a cikin wannan wutar saboda haka lokacin baya kallon wutar baya kallon komai shi Allah yake tare da shi shine fana'i to shine Allah ne yake ja su zuwa ga wannan matsayi yarjihu ila shari'ati sannan kuma idan Allah ya dauke wannan wannan lokacin mutum ya sake dawowa kamar lokacin da Annabi Ibrahim ya kawo matarsa da da da ɗansa Hajara da Annabi Ismail ya kawo su Makkana kaga addu'o'i yayi tai وجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب إنهن أتنن كثيرا كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن أطاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما قال لا من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لنا الكبر إسرائيل إسرائيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء rabbi jalni muqima salati wa min zurriyyati rabbana taqabbal du'a kaga duk abin da aka ce masa ya roka ya kiro ko ya zana roka saboda ya cika matsayi ya hau matsayi na kamala ya cika ya dawo kan shari'a to shine sai ya dawo da shi zuwa ga shari'a tajidul kuffara kullama jaa nabiyyun yarmunahu bil jununi kafirai in suka ga annabi sai su ce mahaukaci ne al jununu faqdul aqli faqat ai hauka ita rashin hankali ne wanda bai da hankali sai ke masa mahaukaci sawa'un min nuraniyin am min aw min am min zulmaniyin mutumin a rashin hankalin nasa wani ibada ma yake yi in ya yawaita ibada fa sai hankalin ya dauke kaga shi ma sunan mahaukaci amma shi abin da yake ciki tunda ibada yayi tai har ya kai ga haka kaga shi ai haukarsa ba irin haukar wancan wanda shi hauka na rashin lafiya ba ne to wannan shi ake ce masa hauka amma na nurani na haske wannan kuma hauka na zulmani na duhu shi kuma ba ibada ba komai ba rashin lafiya ne ko hauka ko aljani shi yasa mai ce ya shirya hankali duk in lokacin da hankalin mutum ya kauce su ana ce masa mahaukaci idza kudifa abrul insani kana fa kana al insani nurur rabbaniyun فهذا كرف نوراني ولكن الأقل مفقود وهو كأنه مجنون idan haske na Allah ya ɗauke hankalin mutum haske ne na Allah sai Allah ya sa haske sai ya ɗauke maka hankali sai ka zama baka da hankali za ka gama gangano za ka zama wani ba irin mutane ba ne to wannan shine ake ce masa ɗaukewar hankali amma na haske amma dai hankali kan babu shi tun da an ɗauke shi za ka ga mutumin kawo mahaukaci وإن خلف عقله بشيء ظلماني فخلف عقله بشيء ظلماني فهو هذا هذا هو المجنون idan kuma hankali aka dauke shi da wani abu kawai ko rashin lafiya ko a sihirta sa aka yi ko wani abu da ya same shi hankalin ya gushe shi kuma ana ce masa mahaukaci wal kufaru la farqa indahum bainal kanafaini kafirai ba su ba su san wanda al- Allah ya dauke hankalin daga da kansa ba da wanda kuma wani abu ne Allah ya ya sa wani dalili ya dauke hankalin ba su ba sa rarrabe wannan walakin man faqara al-aqla faqat ramahu bil jununi duk wanda suka ga an dauke hankalin kawai ba ruwan su wa- wa- wannan bangare wannan bangare yake wannan bangare yake gaba daya kuma hauka shi kawai suke cewa wata jidu humra mun kulla nabi bil jununi ke za kake ganin su kafirai duk annabin da aka aiko sai su shi aiwa da mahaukaci ne a'a ba wai mahaukaci ba ne inda yake ne ba su gane ba dama in mutum ya bata wa- ya wuce ka sai ka ce wane ya bata a kai ne dai inda kake baka ganci ba inda yake daban ne ya wuce inda kake ne da zai dawo inda kake sai ka ce ya dawo ya gano a ba shi ya gano ba kai ka gane amma shi ya yi inda yake taɗi ma ya gane inda yake ma gane yake to shine ma annahu kulluhum fi hali jazbihi kummalu fil hali amma su annabawa ko lokacin jazbar lokacin da Allah ya dauka hankali ya maida shi zuwa gare shi shi kadai daga shi sai annabi amma a lokacin ma shi annabi shi kakke ne kowane annabi zaka same shi kamili ne a cike yake duk a- ga a lokacin yana cikin wannan hali amma da zaka zo kai masa magana kuma zaka fahimce shi ba kamar sauran mutane mahaukata ba wanda shi mahaukaci kullum ya masa magana ba za ka fahimce shi ba waraja ila ila da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin ma da wani zai zo ya ga wannan ya kamata a gaya masa maganar Allah zai shi annabi zai dawo ya ta maganar Allah to Ibrahim ra'a kawkaban qala hadha rabbi annabi Ibrahim ya ga taurari tauraruwa ya ce wannan ubangiji na ne la yani anal kawkaba huwa Allah ba annabi Ibrahim yana nufin tauraruwa ita ce Allah ba a'a hadha yani mashhuduhu wannan abin da annabi Ibrahim ke nufi abin da ake gani Allah kuke nema kalli tauraruwa sai ka gane ayar Allah a ciki da hikimar Allah saboda za ka rafi neman girman Allah ne kalli wata kalli rana shikenan ai da haka ake gane Allah ra'al kamar qala haza rabbi ya ga wata yace ubangiji na ra can fa bazan katan qala haza rabbi ya ga eh, rana ta fito yace ubangiji na duk ba wai yana nufin waɗannan ubangiji sa bane a'a waɗannan masu shiryarwa zuwa ga gane ubangiji لو أن الشمس لقال هذه في المرة الأخيرة أي دا دا دا رانا يكي نفي دا رانا رانا يكي نفي إذا إذا جاء الله دا بذا شيء هذا برانا أي ما شيء هذا شيء هذه الشمس مؤنثة أي رانا كما تشي ولكن هذا ربي يشي ko wannan ne kuke cewa ubangiji eh tauraruwan ne ubangiji ko wata ne ubangiji ko rana ne ubangiji ma'ana kaman tambaya yake wa mutane eh kuna nufin wannan ne ubangiji a wannan mai nuna maka yadda za ka yi tafakkuri ka yi tunani ka gane ubangiji wa hadha isharatu ila shay'in qaribin wannan yana nuni zuwa ga wani abu makusanci ne walau kana zalika al-kawkabu ba'idu aw zalika al-qamaru al-ba'idu aw tilka ash-shamsu laqana bi isharatin ba'idatin da da tauraruwar annabi annabi Ibrahim yake nufi ko ran ko watan yake nufi ko ranar yake nufi ai suna da nisa da ba zai ce musu haza da sai ce wancan tilka ko zalika wancan ne ubangiji a sai ce haza wannan ne kamar gashi gashi yawa to saboda haka ba yana nuna maka annabi Ibrahim ya mai da wani abu Allah bane to a- annabi Ibrahim ya wuce haka wa bi tanisi fil marad al akhirah da kuma wajen rana da ya kawo mu wannan sace hazihi walakin huwa ra'a kawkaban qala hadha rabbi ya ga tauraruwa ce wannan ne ubangiji da alkamar haza qala hadha rabbi ya ga wata yace wannan ubangiji na ne ra shamsa qala hadha rabbi ya ga rana ce wannan ubangiji na ne wallahu yaqulu ma kana minal mushrikeen kuma Allah da kansa yace annabi Ibrahim ba ya cikin mushrikai to kaga kenan ba ku ne ubangijin bane ubangiji ubangiji ne amma ayoyin Allah ne wanda za su kai mutum dan adam gane Allah shi Allah dama in kana so tunda shi Allah ba wani gari ne da shi balle zaka je garin sa ka same shi ba wani waje yake balle za ka je wajen ka same shi in an ce maka ka kusanci Allah ba wai za a ganka kafi ko mutane duka nesa- nisa ba a'a kusanci da Allah shi kusanci da Allah ba mamaki ma kusancin ka da Allah abinda ake nufi kusanci da Allah lokacin da ka ne sake mutane to ka kusanci Allah kana cikin ibada ai ka ne sake halitta a lokacin mutum ya zo yi maka magana kana sallah za ka za ka amsa ne ko za ka amsa masa ba lokacin kana tare da Allah to sai ka yi kusa da Allah kenan to shine law arada ibrahim an al-kawkaba ilahu wal qamara ilahu wa shamsu ilahu la kana min al-mushrikeen da nabi ibrahim yana nufin tauraruwa Allah ne wata Allah ne rana Allah ne da sai shi yana cikin mushrikai Allah kuma da kansa yace wa ma kana minal mushrikin ba ya cikin mushrikai wa huwa ma sammahu alqur'anu illa wa qala wa ma kana minal mushrikin duk inda Allah ya ambaci annabi Ibrahim a Qur'ani sai ya ce baya cikin mushrikai wa fil hini kamura wa raja'a alhamdulillah sai mu sai ga yawan karana ta ayi na eh na
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu a mana bayani menene makaruhi kuma kamar su menene mutum ya aikata aikata makaruhi.
eh abinda ake nufi makaruhi abinda in ka yi shi in ka yi shi baka da lada in ka bar shi kuma in ka bar shi ka kana da lada in ka yi shi kuma ba za a rubuta maka alhaki ba Na'am.
shi na bi akai nufi da makaruhi Ah, misali eh, ana son mutum in ya zo zai ci abinci yana so ya yi bismillah ko to sai ya ƙi yin bismillah a shi kenan ya aikata makaruhi da ya yi bismillah da ya samu lada da ya ƙi ko ba zai samu lada ba amma kuma za a rubuta masa alhaki ba to suna nan irin su da yawa suna ake ce musu makaruhu wato abinda ba a so a yi a- in ka yi shi ko kuma wani abu wanda ba sabo ba ne bai kai ka sabo ba amma ba ya cikin biyayya mana in ka yi shi ba za a ce maka ka yi ibada ba amma da da ka bar shi da yafi shine abinda zai rike maka mutuncinka da abinda zai rike maka darajarka duk wannan in ka yi shi abinda zai rike maka mutuncinka in ka yi shi ka yi mustahabbi abinda zai rusa maka mutunci ko darajarka in ka aikata shi ka aikata makaruhi bai dace kai wannan ba duk abinda bai dace ba shine makaruhi Na'am. Na'am. Sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta mutum ya shafa wa gashinsa wani abu wanda zai sa gashin ya yi baki.
Aito wannan in mutum a ne- neman raguwa kenan. Shi to ba wannan ma yana daga cikin makaruhan.
Na'am.
Eh shi ma mutum ya shafawa gashinsa ya yi fari.
Na'am.
Baya so a ce masa ya girma.
Na'am.
Sai ya zo ya shafa gashin wani abu saboda ya yi baki ya dawo yaro. A ai har da hakan dai girman ka yana nan. Eh wanda ya san ka dai ya san kana da girma kuma wanda zai gane girma zai gane kai dinnan kana da girma. da kuma don kasa gashi ya yi baƙi ba- eh, in in kasa shi ya yi baƙi ba to amma ai zai sake tsira ya zo fari saboda haka dai abinda idza jaa ma la budda minhu fa marhaban bihi duk abinda ba makawa sai ya zo in ya zo ka karbe shi kawai ka huta eh ba kai zaka canja wa Allah halitta ba ya riga ya kawo farin gashi to ka hakura da shi yawa kai dai ka gane cewa wata aya ce Allah kuma yake sai nuna maka da kana da bakin gashi kai yaro ne to ka gane yanzu ka girma abinda yara suke yi to ka daina karka yi karka yi aikin yara karka yi abu dun na yaranta ka yanzu ka zama cikin manya ka fara zama cikin manya kuma kurkura tana nuna maka cewa to fa kabari yana jiranka yawwa Na'am. Sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne nake da mata ba ta iya karatun addini ba. Yau kusan shekara ina koya mata karatu amma ko fatiha ba ta iya ba. Shi ne nake so a taimaka min da addu'a ko wani abu wadda zan samu ta koyi karatu din.
to ya dai kokari yayi ta koyawa koyarwa in kana da mace ko yaro ko waye ma wanda Allah ya sa Allah ya hada ko ka san mutanen kowa da yadda gwalwarsa take wani za ka koya masa ka koya masa baya fahimta amma hadda kan ka dage ka dage kai ta koya masa din ko da bai gane ba wannan koyarwan shi ibada ne ibada ne a wajen mai koyarwa ita mai koyo ita ma kuma ibada ne a wajenta ita kuma ta yi kokari ta sa abun aranta ta sa cewa lalle tana son ta yi karatu to insha Allah za ta iya eh shekara guda ba ta iya fatiha ba to inda ta sa kanta ai dole ko da harafi harafi za ta iya eh kar ya ce wai a'a sai ya rubuta mata wanda bai iya karatu da rubutu ba in ka rubuta masa wahal da shi za ka yi a'a ka dinga g- gaya masa da kalma kalma in ya gaya mata akwai wasu wasu mutane wanda Allah ya rike su duk abin da ka gaya mutum in ya- in a lokacin zai iya rikewa yana yi da kurrebu ya manta haka su suke to amma dai ai ta koyarwa eh ta koya mata dai abinda ta iya ta ta iya to in kin zo sallah ki karanta shi shikenan ta karanta abinda ta iya ko iya alhamdulillah rabbil alamin ta iya sai ta karantawa kafin ta samu na gaba kuma to da haka da haka har wata zata samu fatiyar ta cika in ma bata shiga ba haka hankali yake saboda wasu hankalin ne haka Allah ya yi to ko haka hankali yake kar a daina koyarwa ita kuma kar ta ta tsaya kar ta ce ai ba ta fahimta hankalinta ya kau daga karatun sai ta karatun dai Allah ya fahimtar eh irin wannan kuma in in aka samu daƙiƙi haka ma na kwakwalwa ta ƙi karɓa sosai an yi an yi an yi an yi kwakwalwa karɓa ya gagara akan rubuta surar sabbi suratul ala suratul ala yana rubuta surar a yi wasali kamar za a yi karatu sai a wanke a sha to yana canja kwakwalwa yana gyara ta ko kuma aya da take cikin sautin shuara wa qala allazina kafaru la nuzila alayhi alquranu jumlatan wahidatan kazalika nasabila bihi fuada faratallahu tafsila ita kuma ranar alhamis ake rubuta ta kafa ɗari daidai sai mutum ya rubuta ya sha ko ka bawa yaro ya sha to zai yi basira insha Allah ko kuma sunayen sahabbai wanda suka haddace Qur'ani nan mutum tara inna eh Zaid ibn Sabit Mu'adh ibn Jabal Abu Darda'i Ubadah ibn Samit Abu Ayyub al-Ansari Abu Zaid al-Ansari Usman ibn Affan Ubay ibn Ka'b da wannan Tamimu Dari to wayannan mutum tara in ana rubuta sunayen su maran Alhamis ana ta ma yana gyara kwakwalwar dan adam eh Allah da ya taimake mu amin a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da bukatun su mabambanta Allah amsa mun Amin. Allah ya biya bukatun mu gaba daya. Ni masu bukata Allah ya biya bukatun da bukatun mu gaba daya.
amin Ah, Allah ya samu a cikin wannan dakin a cikin wannan wata.
amin Wannan wata mun zo ƙarshe an zo goma na ƙarshe. Ana kun a ƙoƙari a ƙara ninninka ibada kamar yadda da ake yi. To a ƙara. Saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum za a yanta bayi daga barin shiga wuta wanda da san shi su shiga wuta ana yantawa a cikin farkon azumi har zuwa kwana 20 in ya kai kwana 20 kwana goma na ƙarshe ana ninka waɗanda za a ɗauka ɗin sannan duk ibada da kai saboda akwai dalilin lalatul qadri a ciki to saboda ka duk ibada da kai a baya to in ka yi ta a cikin wannan kwana goma na ƙarshe to za a ninka maka ibadarka saboda ka dage a ita ibada Allah ya karɓa mana ibadunmu gaba daya. Amin. Sannan kuma karatun mana tafsirin maza mu dan dawo da shi baya kaɗan. Mu dinga fara shi tara saura kwata. Saboda kaga za mu samu kafin karfe goma dai mun fara. Sai mu fara jawhara tunda za a fara jawhara insha Allah daga yau. Alhamdulillah Allah dai ta mana kasar mu. Amin. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin. Allah biya bukatun mu na zahiri da batini. Amin. Allah kiyaye mu kiyaye mana imanin mu da mutunci mu da addinin mu. Amin. Allah ya samu tsoron da yake ta cikin wannan wata. Amin. Allah ya ba mu albarka watan. آمين اللهم بارك على النبي صلى الله عليه وسلم آمين اللهم بارك على القرآن آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من ذي الذي آمين وأنا بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله
Yeah.